بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم ضد جلالي وعدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أفعل من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله لأفضل أرض حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبانا كماله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لها من فوق السماء هلاله فأهلا بشهر قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر ممحصي لقد زال قبل الكون في الجيب وحده بإذن وتشريف وسر ممحسي فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المقصود سري ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشهره فذا بلد قد مسه خير أكمسي أهلا بشهر المولد شهر الأولى والسؤدد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول من ينشب الني من ين مقدمي من ين alarmomi iyayenmu na wannan gari balagu musamman manyan malamanmu da aka ambata wanda liman Allah ya saka masa da alkhairi ya ambaci kowa da sunansa kowa da girmansa kowa da irin matsayinsa saboda lokaci da kuma yawan taron jama'a a wannan mahalli mai ɗimbin albarka to lalle ina ganin ba buƙatuwar sai an maimaita sunaye ga baki ɗaya kowa a nan muna kiransa muna maraba da shi da sunansa wanda ya fi ƙauna masoyinsa giduna rasulullahi muna maraba da dukkan masoya manzan Allah maza da mata manya da yara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah yau ma gashi kamar jiya muka rabu a wannan waje yan uwa wannan ita ce rayuwar duniya abu ɗaya shi yake haɗa mu a duk shekara a wannan gari abu ɗaya ne tak kullum ina ba da misali mu ba mu haɗu ba sai don mu jaddada wa junanmu ƙaunar manzan Allah lamarin Allah fa ba wasa a ciki yau da yawa a nan ba mu san su ba sai a cikin sha'anin manzan Allah ba su san mu ba sai a cikin sha'anin manzan Allah to haka nan fa kowace irin abota ranar alkiyama sai an ajiye ta a ma'auni menene ya haɗa ka da wani me yasa idan ka ga wani kake farin ciki yanzu tun da muka shigo wajen nan duk wanda ya gan mu murna yake in mun gan shi murna muke kuna ƙaunar mu muna ƙaunar ku menene dalilin ƙaunar babu wata duniya da muka zo muku da ita zamu ba ku ba mu da ita ma ballantana mu ba ku menene abun da kuke kwaɗayinsa kuke mararinsa kuke fatansa kuke bukatarsa a wajenmu abu ƙwaya ɗaya ne tak shi ne zance da hira cikin masoyin masa gidina rasulullah madalla da wannan soyayya madalla da wannan abuta madalla da wannan haɗuwa wanda kasuwanci bai haɗa ta ba sirkantaka ba ta haɗa ta ba ƴan uwantaka ta jini ba ta haɗa ta ba abin da ya haɗa ta abu ne ƙwaya ɗaya shine abin da Allah yake ƙauna wato manzan Allah ba ba zai iya siffanta girman romo da matsayin abin da yake cikin wannan haɗuwar ba idan na ce zan siffanta to ina da yake ne abin da za a je a tarar a lahira wallahi ya girma abin da zan siffanta da zan aza mana misali al-imam dari al-imam dar qutni al-imam at-tabarani manya manyan malaman hadisi sun fidda hadisi cewa wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa akwai wa'yansu mutane ya'ti aqwamun yawmal qiyamati ala manabirin min nurin يكبتكم الأولون والآخرون ويكبتكم الأنبياء والشهداء ليسوا بأنبياء ولا الشهداء ما يكن الله يتي أقول وإن سمتاني da za su zo su ranar alkiyama wayannan mutanen don girman matsayinsu wajen Allah za a yi musu mumbari na haske za su zauna kan mumbari na haske al'ummar farko da al'ummar ƙarshe dukkan al'umma gaba ɗaya kowa yana fata yana marari da ma ubangiji ya tsira shi ya kai shi matsayin waɗannan mutane sai ta kai ga wasu daga annabawa da shahidai suna cewa da ma a ɗora su matsayi irin na waɗannan mutane limakanatihim inda Allah saboda matsayin waɗannan mutane a wajen Allah manzan Allah sai yake ba da labari mutanen kuma yake ba annabawa ba ne ba shahidai ba ne ba annabawa ba ba shahidai ba amma kuma har wasu daga annabawa da shahidai suna marari suna fatan matsayin waɗannan bayan Allah wannan baya nufin cewa sun fi annabawa baya nufin cewa sun fi shahidai ana so ne a tsawara mana girman matsayin al'amarin a wajen Allah. Wani balarabe sai ya durƙusa a kan gwiwoyinsa, ya ce, Siffin lana ya Rasulallah, siffanta mana wa'yannan mutanen mana ya ma'aikin Allah, sai ce humul muta habuna fillahi min irin shatta wa min biladin shatta يجتمعون على ذكر الله لا بغير أرحام يجمعهم ولا أموال يتعاطونها yace wa'annan mutanen da za a ɗora su a wa'annan matsayi da wannan daraja su ne wata jama'a daga ƙabilu daban-daban a cikin su ba ƙabila ɗaya ba ƙabila ce daban-daban daga ƙabilu daban-daban daga garuruwa daban-daban min biladin shatta daga garuruwa daban-daban ya ji ta mi'una ala zikirin lafi suna yin haɗuwa ba don komi ba sai don su ambaci Allah ba don wani dangane ya haɗa su ba ba don za su ba wa junansu wata dukiya ba a'a sun haɗu ne kawai wannan haɗuwa ɗin don su ambaci Allah maɗaukacin sarki ma'aikin Allah yake na rantse muku da Allah haske ne yake tashi a fuskar waɗannan mutanen ranar alkiyama sai ga shi mun haɗu daga ƙabilu daban-daban daga gari daban-daban ba don za mu ba wa junanmu wata dukiya ba ba don wani zumunci na dangane na jini ya haɗa mu ba amma muna ƙaunar junanmu don Allah kuma muna ambatan Allah bai ɗaya shin akwai wata baiwa akwai wata ni'ima da ta zarce wannan ni'ima? To daɗi akan daɗi. Ƙarin daɗin ranar alkiyama ga zakir malam Ismail a gabana. Allah zai tambaye ni, a ina ka san zakir malam Ismail zan a cikin sha'anin manzanka? shi ma a tambaye shi a ina ya sanya shi a cikin sha'anin manzon Allah in ka gan mu mun haɗu a wani waje to ba kasuwa ba ce ba kasuwa ba ce in ka gan mu mun haɗu a wani waje ba harkar siyasa ba ce in ka gan mu mun haɗu a wani waje ba sha'anin duniya ba ne kawai an haɗu ne a wurin a faɗi manzon Allah a ji daɗi anya kuna ganin ku akwai wata sauran tattaunawa da za ta biyo bayan wannan mu je wa Allah mu je wa Allah a matsayin masu ƙaunar juna dan Allah kuma a cikin sha'anin manzan Allah masu ƙaunar juna dan Allah a cikin kuma ne sha'anin manzan Allah wai wata haɗuwa ce tafi wannan sun nisa ba za mu gode wa Allah iyakar rayuwar mu ba mun yadda haka nan yanzu akwai waɗanda muka zauna da su bara bana ba sa nan sun tafi ba za mu ƙara haɗuwa ba sai a ina sai a wurin haɗuwa a can ne za mu ƙara haɗuwa ba su san mu ba sai a cikin wannan sha'anin na alkai kullum muna faɗa maulidin manzon Allah baya buƙatar wani hadisi sahihi yana buƙatar zuciya ce sahihiya maulidin ma'aiki ba hadisi mai inganci yake nema ba yana neman zuciya mai inganci wannan wata irin zuciya ce ai duk wanda yake kauna ta abun kauna yau mu kalli sagidina abubakar sagidina umar wanda sai na abubakar ya san irin wahalar da suka sha a kan ma'aiki irin dukan da aka yi musu a kan karewa ma'aiki a garin makka an taɓa dukansa da safe ya suma bai farfado ba sai bayan la'asar dogon suma ne wanda danginsa sun haɗu gaba ɗaya suna cewa ai abubakar ya koma ga Allah har an zara takkuba ana tunanin yadda za a je a ɗau fansa a kan waɗanda suka yi masa wannan duka ranar da walidu bin mujira ya ɗau kandararren takalmi ya doka masa a tsakiyar kansa ya faɗi su wambe a ranar da su abu zahar suka rufa shi da duka suka ga duk irin abin da suka gani aka ɗauke shi aka kai shi gida aka rusa kukan yaransu bayan la'asar yana farkawa ana zuba masa ruwa ana tunanin ya farka ana rana na yin sanyi sai ga abubakar ya farka yana farkawa kalma ta ɗaya da ta fara fitowa a bakinsa ma fa'ala rasulullah ku bani labari na je karewa manzon Allah kar a dake shi an doka mun wani abu a kaina na su ba ku bani labari yaya a cikin wani hali masoyi na annabi Muhammad yake ku bani labari a cikin wani hali yake tace da ummul khairi mahaifiyarsa tace yana nan lafiya tace ita ba zai yiwu ba sai kun daga ni kun tsira ni kun kai ni gaban masoyi na na je na ga halin da yake ciki tukunna ta ce ai jikinka babu karfi yace wallahi akwai karfi sai na ga masoyi na fagidu na rasulullah ya jure ya tashi aka rike shi yana zuwa ya je ya tsaya gaban manzon Allah ba'aikin Allah ya gashi yace Abubakar a cikin wannan halin a nan ne ya dafa jikin mahaifiyarsa ita ya rasulullah ba wai kwankwanto na cikin al'amarin ka ba yau ina buƙatar a yi min wata babbar kyauta yace abubakar me kake buƙata waje na wanda ba zan bar ba zan baka ba yace ga mahaifiyata yau ina so kar ta taka ta bar wannan wajen sai ta amshi kalmar shahada yace ke kuma ina roƙonki kyautar da zaki min garar da zaki min na murnar farfadowa ta ta amsa ta amincewa wannan masoyin nawa ke da dan aikin Allah ne sai gida ummul kairi ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah dukiya yake da ita sama da dirhami dubu arba'in amma an so sa a yi hijira babu dirhami ko ɗaya a jikinsa dukansu ya kashe su gaba ɗaya cikin sha'anin manzon Allah bai san me yake aikatawa ba ya taɓa zuwa rana guda an ce za a yi hidima kowa ya kawo hidimarsa ya tattaro dukiyar gidansa gaba ɗaya duk abin da ka san mai amfani ne da abincin da za a ci daidai da abincin rana bai bar iyalinsa ba duka ya tattaro ya kawo gaban ma'aiki ma'aikin Allah ya ce ma za ta raka da alika me ka bar wa iyalanka muka ga wannan tarin dukiya gaban mu sai yake tarattu da kuma Allah wa rasulahu yake ban bar komi a gidan ba amma na bar musu Allah na bar musu manzan Allah ta ji gidan sayyidina Abubakar kaunar Allah da kaunar manzan Allah abinci ce da take kosar da mutanen gida ko ba abinci ko ba abin sha in dai akwai Allah akwai manzan Allah sun koshi sayyidina Abubakar shine ya kai matsayin da cikin ƙaunar sayyidina rasulullahi an zo yin hijira ma'aikin Allah yake mu canza hanya mutanen nan za su riske mu sayyidina Abubakar zai fita a guje ta gaban ma'aiki idan yayi dau lokaci ya dawo bayan sa a guje ma'aikin Allah ya Abubakar wannan wani irin abu ne ka je gabana ka dawo bayana me yake faruwa ne yace ya rasulullah idan muna tafiya sai in ji kamar wani abu zai taba ka ta gaba sai ne kai kawo abin ya fara taba ni ba kai ba daga nan kuma sai in ji wani abu kamar zai dawo ta baya ya taba ka sai in dawo ta baya wannan abin ya taba ni ba kai ba ya rasulullah na ga kafar ka ba ta fara jin zafi saboda rana ta fito ni dai kalamin ce wani dauke ka a gadon baya na dauke mana wahalar da ba su daya aka je gari sawai ma'aikin Allah zai shiga cikin kogon sai na baka ce ya rasu Allah ba za ka shiga ba ya ce mene ne faɗin ka na cewa ba zan shiga ba ya ce ban na in fara shiga in akwai wani abu mai cutarwa ya fara cutar da ni ba kai ba ya yi hidima da jikinsa ya yi hidima da dukiyarsa ya yi hidima da 'ya'yansa sai da ta kai ga ma'aiki yana cewa ma na fa'ani malu ahadin ma na fa'ani malu abubakar ba dukiyar da ta amfane ni irin dukiyar abubakar sai sai na abubakar ya fashe da kuka ike ya rasulullahi ka faɗi wannan magana ya za ka ce ba dukiyar da ta amfane ka irin dukiyata wa hal ana wa mali illa laka ya rasulullah da ni da dukiyar ta wa duk ba kayan ka bane ya ma'aikin Allah har ina da wata dukiya ba taka ba ya rasulullah kare shi suke yana kan raƙon ana cikin tafiya masu ƙoƙarin binciken ina ma'aiki suke suka gamu da su a hanya ba san shi ba kawai labari ya yaɗu a cikin ƙaba'in duk wanda ya ga ma'aiki ya kawo shi sa ba shi raƙumi guda ɗaya sai na abubakar yana tafiya a ƙasa ma'aikin allah yana tafiya kan raƙumi sai kawai wasu laraba suka tare su bawan Allah kai wane ne na za ka je ka sai ce wannan bawan Allah da kuka gani kan raƙuni fata na yi a kan hanya sai ya same ni ya ce min ina za ka je sai na faɗa masa inda zan ji shi ne sai ya shiryar da ni sai nake tafiya dan haka batacce ne da mai shiryarwa suke tafiya suka ce a ba ku muke nema ba mu muna neman wani wanda ya yi da'awar cewa shi annabi ne a garin makka da wani abokin rakiyarsa su muke nema su biyu ita a ba mu bane ai mu da ko gan mu nan ba ta tsere da mu kullarwa su suna tsammanin ta gidina bakar ya bata ne a wata hanyar wani gari shi kuma yana nuna musu ya bata ne a hanyar shari'a shi ko manzon Allah alhadi ne ila siratul lahir mustaqim yan uwa su saki dina abubakar da suka nuna wa ma'aiki irin wannan yau su ji labari a taso su suna zagawa a duniya su ga an yi tunturin ba a makka ba ba a madina ba ba a ga kasar saudiya ba a amurka amurkan ma ta yamma amurka ta yamman ma najeriya najeriya ma jihar jigawa jihar jigawa ma garin balagu su ga al'umma dankam irin wannan maza da mata an taru wannan taron ne ake ake musu taro ake dan a faɗa mu al'umman nan masoyin ku annabi Muhammadu me kike tsammanin sai da Abubakar zai ce a je a baza wannan taron ba zai yiwu ba
‘yan uwa duk wanda ya rasa manzan Allah wallahi ya yi hasara sahabban da suka rayu da shi sun rayu ne cikin kurewa kurewa wajen nuna tsantsar ƙaunarsa ta abin da hankali hankali na mutum wato idan kana neman mutanen da in ana maganar masoya manzan Allah in kana neman mutanen da a cikin soyayyar manzan Allah suka yi abin da ya shagilake wa hankali gaba daya to ka nemi sahabbai wai mu me muke imani me muke cikin kaunar manzan Allah din kawai fa mu yi kwalliya ne mu fito su zakiru su yi mana yaban manzan Allah mu ji daɗi a faɗi mahaifi shi kenan mu bari mu ci abinci mu bari daga wannan babu wani abu nan muna kitsar bayan Allah da gumin manzan Allah abin nema ne a wajensu yawun manzan Allah abin nema ne a wajensu duk abin da ya shafi manzan Allah abin nema ne a wajensu ta kai ga wata rana har a garin Makka aka ce ga manzan Allah ya shigo ya ce zai zo garin Makka Urwatu bin Mas'ud as-Sa'id sai aka kira shi mutanen Makka suka ce ka je ka same shi ku tattauna da shi ba ma so ya shigo garin nan amma abin da muke so da kai idan ka je tattaunawa da shi ka dan sato mana wani abu muna so mu san shin wa'annan mutanen nasa da suka kewaye shi wai har yanzu suna nan ko kuwa dai sun dan fara saki sun fara da da baya su ma sun gaji da azaba Urwatu dan Mas'ud ya zo yana zuwa ya tinkari inda ma'aiki yake ya dai gama bita duk abin da zai bita ya dawo yana dawowa mutanen maka abin da suka fara tambaya ya labarin da barko mu ba waje da ku tattauna da shi ba ya mutanen suna tare da shi ko ku sun dan fara sake za su bar mana shi kawai su ba mu shi su ma mu ce mun yabe musu zauna a gari mu kashe shi wasu dan mas'udi ya ce musu a taitun na dashi ya fi mulki wa qaisara fi mulki wa kisra fi mulki falam ara malikan mu'azzaman fi qaumiki misla muhammadin fi ashabihi yace ni wanda ko ganin nan na yawo a duniya na je wajen najashi na ga yadda yake mulki na je wajen kisra na ga yadda yake mulki na je wajen kaisar na ga yadda muke mulki yake mulki wayannan suna manyan sarakuna a duniya a lokacin ke din na ga yadda suke mulki amma ita a tarihin rayuwata kai da labarin ma da na da a kunne na ban taba jin labarin wani sarki jagora abin girmamawa cikin jama'ar ta kamar annabi Muhammadu a cikin sahabbansa ba me yasa kike ba mu wannan labarin kike faɗa mana wannan maganar yace ni fa na gan su wa'annan mutanen ba za su taba sallama wannan annabin nasu ba har abada ya fata faɗi wannan magana yace abin da zan ba ku labari ma basaka busaqan wala tanakhama nukhamatan illa talaqawha bi akuffihim fadalaku biha ajsamahu ma'aikin Allah ba zai yi kaki ya tofar ba ba zai fata majina ba yace da zarar sun ga ya fada majina ko ya yi kaki zai tofar sai ɗayan su yayi tsalle sai ya tafe ta sai ya goga a jikinsa yace abin da zai baka mamaki kadu ya katati nuna ala wa idan aka ce manzon Allah ya rage sauran ruwan alwala kun san ana cewa sahabbai wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa ko wato idan ɗaya ya samu abu shikenan yana kwankwarin ba zai ci ba ba zai sha ba sai ba wa makocinsa in ka ji sahabbai suna babbayarwa abubuwa kayan duniya ne amma a kayan manzan Allah nausi nausi suke in ka ji sahabbai sun rukume ana kokowa to wani abu ne manzan Allah ya rage idan ya rage a to za su ce ba wata magana wayo su da kowa ya yi ta kansa lamarin manzan Allah kowa ya yi ta kansa ta a rukume da kokowa kai wani lokacin sai ma'aikin Allah ya shiga ya yi sasansu a cikin abin da ƙur'ani mai sako ya ce su yi kokowa a kai ba aya ce ta sako ta ce mata idan ya rage ruwan alwala ku yi koko a kai qur'ani me ya sako ta in ya face majina ko yayi kaki sahabbai ku yi tsalle ku ta dai ai in kaga ana batun kaunar manzon Allah mutum yana cewa ai mu ba mu ga an kawo a aya ko hadisi wannan ba mu ne ba san waye manzon Allah ai mai hankali mai hankali Allah wanda kaga ana maganar manzon Allah ya kasa fahimtar yaren to wannan ya fi dabba dabban ba zai gane komi ba ula'ika kal an'ami bal hum adallu dalili shine dabbobi sun san waye sai na rasulullahi Allah da a ce a ce wani abu yana faruwa a ce irin za a dan ba da dama wata ranar lafiya ya kawo ziyara ka ga a ce yau ga ma'aiki ya zo dabobi su gan shi mu mu gan shi da kun ga abin da zai faru su da sun san shi in al'amari ya rukume a zamanin sa alƙalin dabba da mutum sai na rasulullahi ne ka ji mahauci zai yanka akuya ya ɗauko shi ya ruka yana ta haka yana ta haka akuya ta kwace a guje ta je gaban ma'aikin Allah tana kuka sai ga mahauci ya biyo ta a guje yana ya rasu Allah ta wace yau ita ce za mu yanka a kasuwa kuma ta kwace ta gudu ce ba kwacewa ce ta gudu ba wukar ce ta ce kadara ce ka je ka ɗauko wukar da baka kai ba kana nema ka zo ka dadara mata ina wukar take aka ɗauko ba ya ga ta wani wuka ba ta yi ba a gyara ta a kai ba ta sosai ta dan an yanka ta ba za a cutar da ita ba me ma wuce ce na da zan yi rasu lafiya to ke kuma ki hakuri za a yanka ki shi ce na hankalin da a kwance cikin murna da farin ciki da jin daɗi ta dai ta kwanta aka yanka ta saboda manzon Allah ya ce a yanka ta lokacin da an yi lokacin da tattara tatta kabila ce da ta rubuta daular musulunci ta abbasiyya kiristoci ne aka ɗauko wani babban fada a cikinsu da ya zo garin bagdad zai fara jawabi kalmarsa ta farko sai zama batanci ne ga ma'aiki akwai irin karnuka da aka kawo masu kula da waje sai wani kare ya kansa ya yi haushi yana taɓa ma'aiki sai kare kansa ya buge shi yana buge shi sai aka yi hayya hayya aka dakare gemi sai ce kun san lokacin da nake faɗan bakar kalma akan wannan annabin na yi ishara ina nuna wannan kalan sai tsammanin da shi nake saboda kalmar ta yi zafi shi da ya so kai na ce da mai shige ni amma kuma ne za mu canza sai ƙara faɗan wata mafi munin kalmar da ta fi waccan zafi a lokacin da baya kallon karan karan yana nesa ya yi tsalle ya tafi makogaransa ya sun tashi ita ce a ranar da aka samu ɗaruruwan waɗanda suke mutanen tattar waɗanda ba musulmi ba suka shiga addinin musulunci saboda sun ga irin yadda kare yake kishin manzon Allah. Kuma mun san ma'aiki, mun san kisar yabo, jakin ma'aikin Allah. kullum na faɗa akwai lokacin da mawaka suka wace yakin nan sai wasu daga cikin jahilai suka zo suke cewa kun zama mutanen na ku al'amarin na har ya rikice sun koma yanzu ba wai ba ba ma ba annabin ba da sun yaban ma'aiki sun ce takalmi sun dawo suna yi wa murhu waka kuma su ka wai jakin annabi mai girma ni wata wajen wakar ba a lokacin ina cikin tafiya aka kunna a mota aka kunna mana wakar jakin annabi mai girma abun mamaki daga ranar har yanzu ban kara jin ta ban san kamar mace ce ina jin take waka bakin annabi mai girma Allah bai ma tamka ba aka yi ta dariya a mota cewa wai ga wani kana yi wa jaki waka ni kadai na sun koyar da kai wani yana kusa da ni malam lafiya kuwa ya ce wallahi waɗanda suke dariyan nan inda sun san waye jakin nan da yanzu dukansu kowa ya fashe da kuka saboda a dalilin wannan jakin ba san abin da zai same su ba kamar yaya ba ka faɗi wannan magana ai ka san to ai ana ganin abin ne kamar sun ce mala ba maganar jakin nake ba a dalilin an taɓa kashin jakin ba na jakin ba ba jakin ba kashin jakin aka taba Allah ya yi dugunzuma ya yi wahayi ya ce mala'ika jibril ya tafi ya yi gargadi in aka kuma wannan ba zai kara dafa ba
kashin jakin ba
Ubay ibn Abdullahi bin Ubay bin Salul bai da lafiya ma'aikin Allah ya ce mu je a gaida shi an zo gaida shi an zo kofar gidansa an taru sai ya afur ma'aiki a kansa ba sunan jakin kenan ya afur ma'aiki na zuwa kofar gida sai su to ya afur sai ya yi kashi a nan Abdullahi bin Ubay dan wulakanci sai ya ɗora hannunsa akan hanci sai sahabbai da suka rako maki suka ce to me kenan me yake faruwa mun ga kana da sai yake nuna musu kashin jaki to me kake nufi ke an zo da jaki ya ro mana kashi ya dame mu da wari wani sahabi sai ya hau sai ke na rantse ma da Allah ka san su ba su ce warin jaki kashin ba sai suka ce kamshin kashin jakin ba wai warin ba ba za su ce waye ba ai saboda ladabi na ma'aiki ne ba za a jingina wa wani ba sai ke kamshin kashin jakin nan mu yadda muke jin sa wallahi ya fi turaren almiskin ka kamshi Abdullahi bin Ubayy sai ce amma wannan ya isa wulaƙanci a ce turaren da nake sawa gara kashin jaki da shi sai ya ɗau hannu sai ya maru wannan sahabi sahabi yana dunkula hannu sai ya laushi Abdullahi bin Ubayy sai ya jima ta kawai a kan me akan kashi na jaki rigima tana kaurewa sai ga mala'ika jibril Allah ya kuma ke shiga tsakani wa in ta'ifata da minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainakuma fa in bagad ijdahuma ala al-ukra fa qatilu allati tabji in dai ta zalunci to a yaki wanda ta zalunci hatta da su a ila ne ila amrillah amrillah shine a girma makashin jakin ma'aikin Allah to ina kuma ga jakin ballantana mu je tattaunawa akan mai jakin ai zancen ba ɗan karami ba yauwa wannan shi da alaƙar ma'aikin Allah da dabbobi yau ake magana kan ma'aiki da wani ta kar ayi shi an kaɗe mara hankali an zo da wani abu sabo wanda shi bai yarda da shi ba don Allah wannan da me za a wasafa shi kai hankalinka ba zai tashi ba dan uwa kai ranka ba zai ɓaci ba yanzu za a zo a yi biki ran asabar ko ran lahadi ko ranar da ake yin bukukuwa kala kala a kira masu kiɗi a yi kiɗi a yi rawa a yi duk abin da za a yi duk ba zai tada ma hankali ba sai kawai idan aka taru ana cewa sai na rasulullahi sai hankalinka ya tashi anya ba za ka tuhumi imaninka ba anya babu damuwa faɗar manzon Allah ta zama ma damuwa ambatan ma'aikin Allah zama ma tajin hankali sahabban ma'aiki ƙololuwar misali cikin girman manzon Allah bai bin tafilla sahabinsa aka kama shi a garin Makka aka ɗaure shi aka ɗauko ranar nan mai tsananin zafi ta garin Makka aka kwantar da shi aka ɗauko wuta bayan zafin rana aka hura mar a kusa da shi aka ɗauko maji aka sa shi a wuta ya yi dadagar ake ɗana mar a jikinsa aka yi ta gana mar azaba sai abu su gane ta kuma shi yanzu za mu ɗanɗana mar wani abu ga ciki ya dame shi ga zafin rana ga wuta sai suka ce masa yanzu dan Allah wannan hali da kake shin za ka yarda a ce kai mu ɗauke ka mu haƙura mu maida ka gida mu kamo annabin naku ne masa haka za ka yadda suna ga jikinsa ya yi rauni zai ce musu eh ya yadda sai suka ga ya kokarta ya ɗago baki zai magana yake musu na rantse muku da Allah ba zai taɓa sanya ni farin ciki ko in ji daɗi ba gara a ci gaba da yi min wannan azabar hannu mutu akan a ce manzan Allah a inda yake wata kaya ta dan soki jikinsa ba na kauna da kaya ta dan soki jikinsa ga ra'ayi ta mun azaba har na mutu yan uwa mun ji wannan kauna kuwa kaya ba kaya ta dan soki jikinsa a da ce kaya ta dan taba jikin ma'aiki ya ji ba daidai ba ya gwammaci a dinga dana masa wannan abin har ya mutu ya bar duniya saboda kaunar da yake yi wa manzan Allah sahabbai sun kai wani irin matsayi cikin marari da fata da nuna kauna mai tsanani cikin lamarin manzan Allah wanda ya zarta hankali an zo a jikin wadai sai aski ya zo yaro ma'aikin Allah aski an zo ana aski sai ma'aikin Allah ya ga an taru tun da ya ga an taru gaba ɗaya sabon nan sun kewaye ki so yau na san akwai wani abu tun da mai aski ya zo yana aski kaga sun jeri gaba ɗaya to kowa haka zai ce gashin nan yake gashi ba wa ya ka yaka ce musan amara a cikin jin tsaya a kawai su kawai tafsirin su wani abu aka ce na manzan Allah ne kawai mai kyau da haka shi lamarin manzan Allah a wajen sahabbai in dai cikin girmamawa ne da nuna kauna wani abu ne da baya jiran umarni Saka taru sai manzan Allah ya ce a to a dakata ni ne baban iyar mu yau dai zan raba kowa a bashi nasa aka zo aka zauna ma'aikin Allah yana raba gashin sa a ce a bawa wani ziri da wani a bashi kwaya biyu wani ya daɗe a kai shi ma ba shi Khalid bin Walid yana leƙa yana cewa na tsakiyar kan nan ke so je dai tsakiya inda su kullum wannan take nan za a je a ɗan tura mun nan wurin da ke ce kana wa mun da ishara aka ɗauko masa kwaya uku na wannan wajen aka bashi ishara ashe shi akwai shirin da yi sahabbai da ma'aikin Allah la ilaha illallah ya je ya nade yana ɗaukar wannan gashi sai dai samu horarsa da yake sa wajen yaƙi sai dai ya nada gashin a tsakiyar tsakiyar inda kansa yake sai dai ya nada sai ya duk lokacin da za a yaƙi sai ya ɗauka sai ya sa idan aka gwabza yaƙi aka gwabza yaƙi sai an gama yaƙi sai ya dawo gida sai ya aji ran nan an je yaƙi sai hula ta bada ana tsakiyar yaki aka neme ta aka rasa sai ko ya cilla wa mutanen sa kira yake mawa a dakata a bar batun yaki a tafi neman hularsa yaki ba ke rai su zai ta ba yaki ban da hula ina take sai an nemo ta kuma shi ne komanda kuma dole sai an yi aka shiga neman hula aka ji aka nemo ta aka baki bayan an gama yaki sun yi nasara sai ku suka yi kansa yanzu dan kai ne shugaba sai ka mana wasa da rayuwar mu ka zo ka ce wai hula za a bari hula za a tafi dai ma a bari yakin da ake bayan ga makiya sun yi kamar ce ku ne ba ku san kan zancen ba ban taba sa hulan nan ba an yi nasara a kaina in dai na ido hudu da mutum wannan hular tana kaina to ya faɗi to me da menene da saurayi ce gashin manzon Allah ne a cikin ta gashinsa ne ba a ciki gashinsa ne a ciki amma in an yi ido hudu da wanda ya sa gashin sai an razana sai na kuma mai gashin aka haɗu da shi an babbar magana ke nan in dai kada an yi aron gama da shi an ce an yi wani yaƙi kamar uhudu an ce an yi nasara a kansa ba nasara aka yi a kansa ba wasu ake so a ladar an yi wani kuma ake so a da waɗanda suka yi da fara kai a kan ba ma'aikin Allah duba girman matsayinsa girman darajarsa Thank you. a wuyan abin kololuwar daraja ta janabar da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu bai tagar da hankalin shi yasa ɗan uwa idan wannan wata ya kama da da na shigo wajen nan cewa na yau kamar ba bala zakir wal ismail ya tashi ya yi ta zikiri yadda ake amsa zikirin nan ba kamar da aka saba a baya ba har zan ce to lafiya mai barkin ce ashe an cire subsidy an cire tallafin man fetur mutane suna cikin wani yanayi sai na ce to amma ina da yaƙini in wannan watan ya kama duk fuskokin mutane za su canza yanzu fuskokin sun canza ko ba su canza ba kuɗi aka ba ku me ya faru mun san Allah shi yasa maulana shekul islam ya ce ahlan bisharar farah muna na neman raba da watan farin ciki watan farin ciki wata ne wanda in a gida aka bata ma rai ta wajen maulidin manzan Allah shi kenan magana ta gare wallahi da yawan watan nan ya kama duk abin da aka ma sai in ka bar wajen maulidi ka koma duniyar wa'anda ba 'yan maulidi ba sai ka tuno wani ba ya ma laifi wani ya ma laifi amma a nan ka manta labarin ma ya ma ba daidai ba saboda ne alfara'u wani irin fara'u kake ana faɗan masoyinka sayyidina rasulullah shaharu zihabi taraji wannan shine watan tafiya dukkan bakin ciki to ina sauran bakin ciki akwai wanda yake cewa to watan maulidi ya kama kuma ga halin da ake ciki yan uwa za su iya hidima na da ai babu wani yanayi a duniya da zai hana yan maulidi yin maulidin manzon Allah in ka ga ba a yi ba tore ne babu yasa hadisi yana cewa ba za a ta da kiyama ba matukar a doron duniya ko da suke cewa Allah Allah to wayannan yan maulidin ku idan dai suna nan sai da a yi tazarci in ya so inda suka tafi ta su kiyama ta tashi sauran sa zo su a baya ba dan alkawarin Allah bane dole sai kiyama ta tashi in dai da irin wayan ana ambatan Allah to da ba ta da kiyamar kenan shi sa ga kullun shedan yana bura wutar ki da kokarin lalata al'amarin masu ambatan Allah da haka yan uwa kalmomina na karshe saboda yanayi na dare shi ne na tsohon da muka saba da shekara hakkinmu ne wajibin mu yaranmu ƴaƴanmu ƙannanmu da ƴan uwanmu mai ta ƙoƙarin ba su ilimi na addinin musulunci hakki ne auren mu san irin malaman da za mu ba wa ƴaƴanmu su ilmantar da su addini kuma wallahi kullum ina faɗa wa matasa wannan addinin da kuma ga iyaye da kakanni suna yi wanda ake ce tsohon tsarin nan shi wa addini ba riga wuce baranta na ka ce ni modan ta wuce ni ma sai an dinga ɗin ka irin ta addinin ji shi ne addini ina jan hankalin matasa tsaya akan addinin iyayenku da kakanninku ba don komi ba haka nan Allah ya yi wasiya ga annabi Yusuf akan yabi addinin iyayensa da kakanninsa wata ba su millata a ba'i na bi addini na bi tafarkin addinin iyayena a in ka gane sau mutum ya bar addinin iyayensa to iyayen ne na banza mu da muka ba muka samu iyayenmu ga sunan da alkur'ani muka same su da hadisin manzon Allah muka same iyayenmu suna la ilaha illallah to me za mu koya musu kuma mun samu iyayenmu suna la ilaha illallah in ka zo ka mana wa'azi ka ce a raya zumunci baka kai su zumunci ba in ka mana wa'azi ka ce a kula da haƙƙin makwabtaka baka kai su kula da makwabta ba a duk abin da za ka zo ka yi mana na kyakkyawar mu'amala mun samu iyayenmu da kakanninmu suna kyautatawa a cikin wannan zamani ne ma ya zo da irin tsarin karatu na zamani yake lalata irin wayannan abubuwa amma mun samu su da kyakkyawan tsari da za a yi mantenin alaka da zumunci tsakanin mutum lokacin da suke addini irin na magabata za ka samu hatta gida sai ka an ce malam wane shine malamin yan gida kaza a unguwa akwai malami masallacin mu daya haka ake yin sallah a cikin zaman lafiya kowa yana girmama kowa tun da tsarin irin addinai na zamani ya shigo ake ta yin hayaniya farraka kan al'umma ake kuma za ka ga cewa kullum tarbiyyar yara ƙara lalacewa ta na jan hankali addini ba hira bane addini ibada ne da mu'amala don haka idan har za mu yi ibada za mu lalata janibin mu'amala ta wajen Allah ai ba masu imani muke ba mai imani na gaske ahlus sunna na gaske wanda imani ya ratsa shi za ka same shi mutum ne ga imani kuma ta yadda ake gane mai imani a mu'amala laisa albirra an tuwallu wujuhakum ibadal mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين bayan imani za ka ce ne wa atal mala ya za kana marowaci da lokacin ce mana kazimin tsoron Allah wa atal mala aka ce bayan imani ta za mu gane imanin Allah ce wa atal mala ala hubbihi da wani gobe muka kana kyautata wa dankan iyalinka za mu gane iyalanka su ci mai kyau in kana da hali su sha mai kyau in kana da hali su suka su duk abin da za a yi tufa ka ba su mai kyau in kana da hali muka kana kula da iyalanka matanka ƴaƴanka kana girmama iyayenka kana yi musu duk abin da ya dace ɗan uwanka kana sada zumunci da sun to mun ji ɗaya yaya alaƙarka da marayu ya alaƙarka da talakawa ya alaƙarka da matafiya ya alaƙarka da sauran masu yin bara a gari idan muka sanka mai yawan kyauta mai a to waye ya fi kowa imani a cikin al'umman nan ne jama'a akwai wanda ya ma'aikin Allah? Akwai wanda ya manzan Allah kyauta? Ashe alamar imani a jikinka maka kana da ne? Maka kana da kyauta? Amma ka zama marowaci. Yau faɗa da makota, ka yi faɗa da iyayenka, ka yi faɗa da ɗan uwanka, kai a gidanku kai ne marar kunya, kowa a unguwarku bai iya addini ba, a garinku kowa bai iya addini ba, ka ci mutuncin wannan, matarka ta fito a bushe, babu riga mai kyau babu abinci mai kyau ya za a yi kamar ka ce mana kai kofi ne na manzon mu zai yi wallahi
sai mutum ya zo cutar matarsa sai ka daina cewa a gidan manzon Allah ma dabino ake ciya gano wani gwada maka kullum ake cikin dabino kuma dabino an faɗa maka a nan a shuwarin ake cewa dabino gidan ma'aikin Allah ne
irin sama ne dabino gidan ma'aikin Allah ni ma abin guda ɗaya man nasu ba dole in sha ruwa dabino gidan ma'aikin ba ka ci bayan ba dibinan ba kullum ake ci ba sau nawa bilal ya kiran sallah yake na je na shiga na ga ma'aiki na cin tarbata ba sallan ne ya bace dan kuwa kawai yau raguna aka yanka a gidan za a abincin ranar gidan yau sai a ce saniya za a ci ko a ce ranko za a yanka ko a ce akuya za a yanka haka aka yi rayuwa a wannan gida ana so ne amma maka gida ne wanda idan kana so ka ɗauki model na tsarin wadata to gidan manzon Allah misali idan kana so ka ga tsari na wato wadatar zuci sai yadda idan kai talaka ne za ka tantara rayuwarka to idan ka je gidan manzon Allah babban misali ne da kar matar wani da wata tsaya a kan tana ai mu ba zai taɓa yiwa ba sai ka mana kaza sai a ce a gidan manzon Allah ma ranar da za a zo a kwatanta mana rayuwar babu sai ki ji an ci dabino an zauna lafiya kamar ruwa ana nama kullum dabino za a ci a'a wata ran za a dan yanka rago wata ran a yanka kaza wata ran a in ba damar yanka rago wata ran a dan su yi tsire a shiga da ke gida wata ran a dan su yar kawara a yi miya da ita a dan su yi nama a yi miya da shi a yana shawar iyali yan uwa masu ramar dan Allah wallahi kar ku kuntata wa matanku wannan Allah ba haka yake ba ku kyautata musu ku ba su abinci ku ba su sutura ku zauna da su ku inganta rayuwarsu ku inganta ilimansu ku inganta zamantakewa tsakaninku da makotanku wannan ba shi ne shiryar manzan Allah muna ji cikin farin ciki shi da ba addini duk da wanda ana batun addini wahal a tsayawa akan gaskiya din a nan wahala take amma in dai ka tsaya ai shi kenan ka riga ka gama morewa dan an riga an mana koyi me yasa nake faɗan wannan saboda khairukum khairukum li ahli wanda ya kowa alheri shine wanda ya kowa yi wa iyalansa alheri ma'aikin Allah yana cewa na fi kowa alheri saboda na fi kowa iya kyautata wa iyalansa yan uwa haɗe da akwai ɗan nisa kaɗan malaman musulman ina so yau idan na tashi kar kowa ya tashi a zauna mun gaisa da kowa malaman mu za su ci gaba da yi mana maulidi za a ci gaba da yaban manzon Allah za a ci gaba da ambata mana masoyin mu mu kuma sai a yi mana addu'a Allah ya kai mu lafiya muna nan tare ai yanzu aka fara haduwa in Allah ya yarda ko bayan rasuwar mu wannan haka za a ci gaba za a ci gaba za a yi tai har sai ranar da Allah zai kwashe dukkan masoya manzon Allah kuma idan an ba mu dama a can a gidan aljannar ma ai za mu rika haduwa ba ni ba za mu ci gaba da haduwa in dai za a ba mu dama ga mu ga masoyinmu yau maulidin shine kallon masoyinmu duk abun nan da ake faɗa yau gashi a gaban mu muna kallon muna kallon su ولولا انقباض في الجنان بنوره ما هلنا هو الكل كل مبصر ai ba dan yana cikin aljanna ba a ce ma cikin Allah yana wani waje ko kuma muna gida aljanna to za mu je ne aljanna Babu.
ai zama zai yi daɗi a nan muna jin labarin da kuma a can ɗin ma jin labarin da za mu to ta yaya za mu kasance tare da manzon Allah ibadar ba za ta kai mu ne kana tsammanin za mu yi ibadar da za ta kai mu aljannar da ma'aiki yake sallah raka nawa za mu dai ya za mu yi azumi irin nan ba za ibadar mu ba za ta kai mu inda yake ba to amma menene zai kai mu bayanan da muke wa manzon Allah to Allah ya kara mana kaunar manzon Allah Allah ya maimaita mana Allah ya kara maimaita mana waɗanda suka rasu Allah ya musu rahama garin mu ba bu Allah ya kara kawowa ni'ima da albarka a cikin garin bukatu na alkhairi Allah ya biya bukatu na alkhairi Allah ya biya jihar mu jigawa Allah ya zaunar da ita lafiya dukkan wani abu na fitina Allah ya kare wannan jihar samu da ma kasar mu baki daya hali da ake ciki na damuwa da kunci Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana dauki ya rabbi bil mustafa balligh wa qasidana wa kullana na'am kun ji wata jikakkiyar tambaya wannan tambaya da ya zan amsa ta ita dai ba ta buƙatar minti goma ballantana ashirin ma don ya mata kaɗa me ce ke tijjaniya me ce ke farar tsairar maulan mu shehu ibrahim
Wani ya kama ka bala.
lalan da biyu a shirya wani maulidi sai da zo da amsa wannan tambaya don duk abin da zai sunansa jagwalgwali tijjaniya ba ke tambaya ni ban iya taɓa tijjaniya na ba ban san ba- wannan wannan tambayar ban san yadda za ta amsa a minti biyar ba tijjaniya tijjaniya ana ana ana maganar kan al'amari kenan gaba ɗaya mu a wajen mu a'a jama'a mai tambaya na gode amma dai na yi alkawarin a cire wani maulidi na amsa wannan tambaya wata rana sai in dawo sai in zo in amsa ta ita kadai me ce ce tijjani a cikin kaunar manzon Allah me ce ce kaunar maulan mushe ibrahim cikin kaunar manzon Allah subhana rabbika rabbil samawati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin